أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta bonfere muna muku gaisuwa ta addinin musulunci a yau muna wato sha uku ga watan ramadan hijira ta manzon tsira manzon rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1443 wanda ya daidai da kenan sha hudu ga watan wato hudu kenan miladiya haihuwa annabi isa dan maryam alaihi assalam shekara ta 2022 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul anfal a jiya mun tsaya a aya ta 48 zuwa aya ta 49 a cikin suratul anfal a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan ayar muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya alramma Allah subhanahu wa ta'ala ce idh yaqulu almunafiqun
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم
na'am kafin mu shiga cikin tafsiri akwai wani alkawari da muka mai yan uwa na bayanin al-musallafatul lughawiyya kalimomi waɗanda wasalin su idan ya canza mara su tana canzawa mun ɗanyi bayanin su to sai muka ɗauki salon cewa za mu rinka gabatar da kalima biyar biyar kafin mu shiga cikin karatu maganin kada mu manta ko lokaci ya ƙure muna kuma yan Allah ya ba mu iko ina ganin ma za mu kawo wani shi ma nau'i na biyu ko da shi kuma kaɗan kaɗan ne shi ma alfuruqur lugawiyya kuma mu bada misalai da littattafai don saboda ilmumuka ne masu muhimmanci muna wato juyar da hankulan ɗalibai zuwa ga bincike kansu kalima ta gaba wadda za mu kara a kan ta kenan shine kalima ta al'arfu da al'irfu da al'urfu da ainun in an ce al'arfu an kai ma ainun fatha tana nufin arra'iha at-tayyiba shine wato a ce kanshi abinda yake na da kanshi an gane ko mai daɗi kenan shine abinda ake kira al'arfu min zahratin aw itr ya zama to ko kanshi ne wanda ya taso daga fulawa ko fure ko kuma a ce itr ko kuma abin da ya shafi wato itr turare kenan shi yasa wani malami ya littafi na sarfe mai suna shadal arf ma'ana kamar kanshin wato turare kenan in an ce al'irfu shine wato sun ka ce as-sabru fi shidda mutum yayi hakuri a lokacin da yake cikin tsananin wato shi hakuri a cikin lokacin da yake cikin tsanani shi ake kira al'irfu idan an kai ma'ainun damma an ka ce al'urfu shine al-ma'ruf abinda an ka sani wal'ada da kuma al'ada wanda abinda ake aikatawa yau da gobe Allah subhanahu wa ta'ala ce khudh al-afwa wa amur bil urfi wa arid anil jahilin to sai kalma ta gaba ta biyu tunda biyar biyar ne muke dauka al-jaddu al-jiddu al-juddu in an ce al-jaddu sun ka ce abul abi baban baba shine kaka kenan ko kuma al-jaddu yana nufin al-azamatu girma da daukaka wa annahu ta'ala jaddu rabbina wato ta'ala jaddu shi jaddu nan fa'ili na daukaka Allah ta daukaka ina fata an fahimci ni ma'ana ɗaukaka Allah tana da girma kwarai baka cewa ta'ala jaddu rabbina kakan Allah ya ɗaukaka don Allah baya da kaka lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ko baka ba sannan wato aljaddu wani lokacin tana nufin alhazzu rabo kidan mutum ya samu jadduhu ya samu wato rabonsa an gane ko sannan kuma aljaddu wani lokacin ana nufin albakhtu albakhtu shine rabo in an ce albukhtu kuma an kai maba'un damma yana nufin wato kamar abinda ake ce ma tozo kenan sannan an ka ce wato aljaddu shine alghina wadata duk ana kiran su haka da wannan amma an ka ce aljiddu shine al kokari al ijtihad kokarin mutum aw tanahi fi shay'i ko mutumin da kai matuka a cikin wani abu in an ka ce fulanun jiddu alimin wani ya kai matuka a cikin ilimi in an ka ce aljuddu sun ka ce wato albiru alqadima aljuddu rijiya da ta tsufa ko akwai ruwa ciki ko babu wa janibu shay'i koko in an ce jiddu shay'i jiddu shay'i ana nufin janibuhu wato sashen sa ko gefen sa kalimar mu ta gaba sai alƙammatu da alƙimmatu da alƙummatu in an ka ce alƙammatu laraba sun ka ce ma yalqamuhu al-asadu min al-akli wato abin da zaki yake laƙumewa na ci lokacin da yayi loma guda muna iya cewa loma guda ta zaki ko kuma mu ce loma guda dai a takaice sannan kuma alƙimmatu shine a'la shay kololuwa abu ko bisan abu ko saman abu in an ka ce alƙummatu shine almazbalatu wato bola ko wurin da ake zuba shara sai kalima ta ƙarshe shine alkala da alkila da alkula in an ka ce alkala an kai makafin fatha malamai sun kace shine wato abin nan ciyawa domin ana cewa alkala kuma ana cewa alkalau ma'ana a yi shi da alhamza ko da alif wadda bata da alhamza annabtu shine wato tsiro ko al'ushbu ko kuma a ce tsiro al'akhdar wanda yake wato dan tsanwashar ko kuma al-yabis ko wanda ya bushe tsiro dai a takaice ko yana ya bushe ko ko bai bushe ba ana kiransa alkala kuma ana kiran shi alkalau sannan an ce alkila sun ka ce jam'i ne na alkala'atu shine alhifzu tsaro domin kala'a shine ya tsare shi qul man yakla'ukum bil laili wan nahari min rahman sannan in an ka ce wato jam'i ne na alkala'a an ce alkila in an ka ce alkula jam'i ne na kuliya kuliya ita ce koda an gane ko ko abin da muke kira gilbi a wata Hausa to wannan shine kalmomi guda biyar da muka samu a yau insha Allah ta'ala gobe za mu zo mu karasa waɗanda wasu mu kara kalima biyar sannan mu bada bayani kan ko mu karasa kalmomin da suka yi saura gobe Allah ya kai mana rai sannan mu bada littattafan da suke magana kan wannan sai kuma mu ɗauko alfuruqul lugawiyya su ma mu dan bada wasu kalmomi masu amfani saboda ƴan uwa ɗalibai su amfana ko in ce mu amfana don dukkan mu ɗaliban ilimi muke an rama saboda bayani ya dan yi tsawo kadan a sake mai mutamar wannan aya idh yaqulu al munafiquna wal ladina fi qulubihim marad idh yaqulu al munafiquna wal ladina fi qulubihim marad gharra haula'i dinuhum إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم نعم إذ يقول المنافقون لوكة المنافقين سكيتوا والذين في قلوبهم مرض da waɗanda cikin zukatansu akwai wato marad rashin lafiya yace du'fu i'tiqadin akwai wato raunin aqida kenan akwai raunin imani nan muna magana ne kan abin da bai jalali ne ya kawo kenan yace gharra haula'i sun ce waɗannan gharra ya riudi haula'i waɗannan ay almuslimin almuslimina musulmai dinuhum addinin su idh kharaju dan saboda sun fita ma qillatihim tare da karancin su yuqatiluna aljam'a alkathir suna yaƙar jama'a mai yawa tawahhuman suna zato suna wato zato kenan shine tawahumi abuna wanda yake waham yanci waham kamar abuna wanda yake mutun ya hada cikin wato zato wanda babu tabbaci akan sa annahum yunsaruna cewa wai su za a taimake su ko bi sababihi an gane ko to saboda wannan qala ta'ala Allah ce fi jawabihim suke zaman to kenan magana waggata wadda za ta zo za ta zaman to amsa ce wadda Allah ya ba waɗannan mutane musu raddi yace man yatawakkal ala Allah duk wanda ya dogara ga Allah ya fiq bihi wato ya dogara ga Allah ya ghlib to zai rinjaya wannan shine asli wato jawabul abin nan amma sai qur'ani yace fa inna allaha azizun hakim fa inna allaha haqiqa allah azizun ghalibun namarin jayi ala amrihi akan al'amarinsa hakimun kuma gwani na fi sun'ihi wato a cikin abin da ya aikata wannan shine a gurguje abin da shi malam mai jalali ya kawo muna fassara ɗaiɗaikun kalmomi saboda amfanin yan uwa yanzu sai mu dawo zuwa ga bayanai kuma waɗanda suke wajen wannan littafi idh yaqulu almunafiquna lokacin da munafikai suka ce waɗansu suna iya kaddara uzkur kenan sai zaman to ka ambata lokacin da waɗansu kuma malamai sun kaddara shi yana da alaka ne da idh zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum lokacin da shaytan yake yana kawata makafirai wato ayyukan su idh yaqulu almunafiquna walladhina fi qulubihim maradun wato a wannan lokaci munafikai da waɗanda cikin zukatansu akwai rashin lafiya suke cewa sai zaman to cikin lokaci guda ne waɗansu kuma suna ganin a'a za a kaddara shi ne da yawmal furqani yawmal taqal jama'an ranar da jama'a biyu sun kaɗu to ranar nan ne idh yaqulu almunafiquna wallazina fi qulubihim maradun gharra haula'i dinuhum lokacin da munafikai da waɗanda a cikin zukatan su akwai rashin lafiya suke cewa waɗannan addinin su ya ruɗe su ina fata an fahimta to idh yaqulu almunafiquna lokacin da munafikai suke cewa wallazina fi qulubihim maradun da waɗanda cikin zukatansu akwai rashin lafiya ajiya mun kawo magana guda biyu na malamai waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka tafi cewa ita wannan wawun sunanta wawu tanzilu tanzilu sifa tanzilu sifati manzila zawat wawun ce wadda ta ɗauki sifofi da sun ka canza kamar zati ya canza ma'ana ana mu'amala da sifofi kana ana mu'amala da zati kun ga yanzu misali idan muna da mutum ɗaya mun ka ce ja'a muhammad wa ahmad kenan muhammad ya zo sannan ahmad ya zo misali ko kuma ce ja'a muhammad wa ibrahim muhammad ya zo ibrahim ya zo kaga muhammad daban ibrahim daban zatin su ya bambanta to amma in mun ka ce ja'a muhammad an gane ko muhammadu ya zo an gane ko alƙatilu wanda ya yaƙi wasabiru wanda ya hankuri wal mujahidu mai kokari wal munfiqu mai ciyarwa to wannan wawun ai duk mutumin guda ne shine ake nufin mai waɗannan sifofin amma sai aka canza aka kawo wawun saboda a nuna maka sifofin sun canza wato wannan shi ake kira wawu tanzilu sifati manzilat zawat sai ya zamanto almunafiquna suna alladhina fi qulubihim marad sai zamanto na abinda ake nufi waɗanda cikin zukatansu akwai rashin lafiya shine rashin lafiya wato na munafinci na shakka kenan dan munafikai Allah ya faɗi suna da ciwo na shakka ina fata an fahimce ni waɗansu malamai sun fassara da wannan sai zamanto na abinda ake nufi da shi ashakku waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a walladhina fi qulubihim maradun wa gawawu zawati ce ma'ana zatin su ya bambanta almunafiquna daban alladhina fi qulubihim maradun daban sai zaman toto waɗannan alladhina fi qulubihim marad shine du'fu iman waɗanda cikin zukatansu akwai raunin imani su ne waɗanda suka zauna a makka suka ƙi yin hijira lokacin da aka fito za a yaƙi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai suka fito bayan kafirai kuma sai suka yaƙi akan tutar kafirai sai suka mutu a matsayin kafirai har suna ka cewa su ne waɗanda aya ta zo akan su a cikin suratul nisa innal ladhina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا kenan waɗanda mala'iku za su zo karɓar rayukansu suna alhali suna masu zaluntar kansu mala'iku za su tambaye su fi makuntum a cikin wani hali kun kasance qalu kunna mustad'afina fil ard za su ce mu masu rauni ne a bayan kasa mun kasa yin hijira a qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha mala'iku za su ce da su ashe kasar Allah ba mai yalwa bace kuna da damar ku hijira ku kiya to waɗannan aka ce ma'awahum jahannam sai zaman to sai suka kafirta ma'ana suka yaki karkashin tutar kafirci daga baya kafircin sai yayi dandazo akan su shi yasa rayuwa tsakiyar mutanen da ba su da imani ko rayuwa a unguwar fasikai yana iya sawo komi imanin ka ko su yi maka tasiri ko su yi ma matarka tasiri ko su yi ma ƴaƴanka tasiri akwai hatsari zama wurin da akwai abin nan to almuhimmu dai magana guda biyu ce na malamai duk dai ne allazina fi qulubihim marad dai dukkan su dai in ma mun ce munafiqai ne munafiqai kafirai ne in ma mun ce waɗanda suka yi yaƙi ne akan tuta wadda take ba ta addinin musulunci ba to sai zaman tona an ce fa ulaika ma'awahum jahannam wa sa'at masira idan akwai sauran imani tare da su har suka yaki karkashin kafirai ma'ana ba su kafirta ba to ma kuma su wutar jahannama Allah zai yi musu azaba sai lokacin da gadama ya fitar da su in akwai sauran imani tare da su in ko imanin su ya riga ya fita gaba daya to shikenan za su tabbata a cikin wutar jahannama wannan shine abin da malamai suka yi bayani akan wallazina fi qulubihim marad marad kuma na ana nufin rashin lafiya rashin lafiya na zuciya kala biyu ne an gane ko wato akwai rashin lafiya alhi hissi akwai almanawi rashin lafiya hissi wanda ke da alaka da wannan naman na zuciya misali ciwon tension ko hypertension ko wani ciwon da ke sa zuciya ta yi rauni tunda tana buga jini to wannan za a je wajen likitoci ne a nemi wannan magani sannan akwai wato almarad almanawi ciwo wanda yake almanawi wanda ba a ganin sa to wannan ciwon kuma shi babu inda za a samu likitar sa sai likita ta wato alqur'ani maganar Allah subhanahu wataala da kuma wato likita ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam karkashin alqur'ani da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma wato malamai abinda sun ka gano cikin karkashin wannan to wannan ciwo wanda ba a gani shi kala biyu ne sun ce malamai sun ce akwai marad na ashakku shine marad na ashakku wa shubhat shine marad na shubha da shakka wanda ake iya sama zuciya ga abu ka san shi yaqini na a zo a jefar maka da wani abu sai ya zo ya kawo maka matsala shi yasa kafirai suke yawan amfani da yakar musulmi ta fuskar shubha a dauko wanga aya da wanga aya a ce nan akwai matsala a dauko wanga hadisi da wanga hadisi a ce akwai matsala ko a dauko hadisi da aya a ce a'a akwai matsala ko ko a dauko wani tarihin musulunci a yi wata ƙarya a canza wani abu a kyara a kawo shubha a ce rayuwar musulmi musulmi bu cancanta da kaza ba ana ta caccanza tarihi da waɗansu ayoyi da hadisai da wane ne da wane ne ana son a kawo shubha wannan yaƙa kenan ana yaƙar musulmi da wannan sai ciyo na biyu shine ciyo na mi ciyo na shawa shine ai kokari dan adam ya zan kamar dabba ya koma kamar dabba bai da wata bukata illa ya yi kwanciya da mace bai da wata bukata illa ya ci abinci bai da wata bukata illa shawar sutura bai da wata bukata illa shawar gida bai da wata bukata illa bacci bai da wata bukata illa gina jikin shi kawai to waɗanga abubuwa da su ne ake kama ƙasashen musulmai a duk kowane lokaci ana yaƙar mu ta wannan fuska a watsa mu da shibohi ta intanet da tv don saboda mu yi shakka cikin addinin mu ko kuma a watsa mu da abubuwa na shawowi ga sunan ga yadda ake samun duniya ga inda duniya take in baka rayu turai ba ba za ka rayu mai kyau ba kaza kaza kaza kaza ana ƙarya sai da mutu dan adam bai da hammi ga fina-finan batsana an sa cikin tv shan shan yanzu gashi nan babu inda akwai waɗansu awa 24 awa 24 ba abin da suke yada sai irin waɗannan amradu shahawat kenan ko kuma a internet ga yadda mutum zai yi kalla gashi nan yanzu mata musulmi suna kallon irin waɗannan ababen musamman wanda bai yi aure ba ko ko wanda ya tsufa yanzu sai ya koma yanzu tunda matar shi ta tsufa ta wannan hanyar yake son ya rinka kallon waɗannan ababen ko ta hanyar tv ko ta hanyar internet ga dai abubuwa nan masu hatsari to da su ne ake yakar mu waɗannan amradukin in kadiba malamai sun yi bayani akan su kadiba cikin jami'ul ahkam na imam al-qurtubi a cikin suratul baqara wajen ayoyin munafiqai wajen wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahum Allah marada ya kawo wadansu nau'uka na cututtuka akwai wani ɗalibin ilimi a kasar saudiya ya bincike akan amradul qulub magistrate ta da ya rubuta kuma alqur'ani ya kawo su zan dan faɗi waɗansu daga cikin waɗannan amradukin maradu shahwa maradu na ciwo na shawa kamar inda Allah subhanahu wataala ke cewa ya nisa annabiyyi lastunna ka ahadin minan nisa'i in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawl fayatma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa wannan su malamai sun ce nan maradu shahwa ake nufi duk da shine abinda malamai suka fi fassarawa da shi amma wadan sun ce nan marad na shubha ake yi ake nufi amma dai na shawan nan wanda ke da ciwon shawar mata da ya ji muryar mata sai hankalin shi ya tashi akwai amradu shubuhat marad na shubha waɗanda suke suna nan suna da yawa Allah ya faɗi su a cikin alqur'ani suna da suna da dama akwai alkhatmu khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adhabun azim sannan kuma akwai at-tab'u bal taba Allahu alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila sannan akwai an-nifaq fa a'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu bima akhlafu Allah ma wa'aduhu wa bima kanu yakdhibun akwai al-insiraf sarafa Allah qulubahum bi annahum qaumun la yafqahun sannan kuma akwai arrain kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun ko ba haka ba akwai su dai da dama da alqur'ani ya faɗa amradu shahawat wa shubuhat wanda zaka ganin alqur'ani yayi bayanin su wallahu ta'ala a'lam to idh yaqulu almunafiquna lokacin da munafiqai suke cewa wallazina fi qulubihim marad da waɗanda cikin zukatansu akwai rashin lafiya sun kace gharra haula idinuhum waɗannan mutanen addinin su ya ruɗe su an gane ko wa man ya tawakkal ala Allah gharrahum ya ruɗe su shi yasa idan kan rike addini da kyau sai ana ɗaukar kawawa kuma sai mun yi hattara kalima ta addini tana nufin abin da mutum ya saba aiki da shi yau da gobe sannan ba kullum bane kalima ta addini in ta zo cikin alkur'ani tana nufin addinin musulunci a'a inda Allah ya ce inna dina inda Allahil islam nan tana nufin addinin musulunci amma wani lokaci kalma ta addini tana iya zuwa da ma'anar shari'a wadda ma ba ta addinin musulunci ba Allah ce kazalika kidina li yusuf ma kana li ya'khudha akahu fi dinil malik illa an yasha Allah wanda sun kace ba zai iya rikon dan uwansa ba a cikin shari'ar sarkin kuma shari'ar sarkin ba ta addinin musulunci bane shi yasa kaka ce duk inda kalma ta addini ta zo cikin alkur'ani tana nufin bi tana nufin addinin musulunci bal ma dauki nan kusa kusa Allah subhanahu wataala yake cewa a cikin suratul kafirun qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidun ma abattum wala antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin lakum dinukum addinin kuna gare ku ku kafirai waliyadin addini na gare ni ni annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ba ni nan da ni ishara zuwa zuwa gare ni ba ina ba ina nufin ni ne annabi ba a'a hikaya ce nake bada labari dan kan wani ya ya ce na ce ni annabi ne don haka lakum dinukum ku kafirai addinin ku na gare ku kenan kaga addinin su menene shirka ce da bautar gumaka kaga nan kalmar addini ta zo cikin alkur'ani amma kafirci take nufi shi yasa ɗalibai ilimi sai an yi hattara to da sun kace garra haula idinuhum waɗannan addinin su ya ruɗe su suna ganin kamar wauta ce ashe ba yau bane aka saba ɗaukar ganin mai addini wawa shi yasa za ku ga kafirai da munafikai kullum suna ɗaukar masu addini wawayen mutane ne wa idza qila lahum aminu kama amana nas qalu anu'minu kama amana sufaha kaji waɗanda suka yi imani su wawaye ne ina fata an fahimce ni sannan kuma Allah subhanahu wataala ce zuyyina lil ladina kafaru al hayatud dunya ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب تو الله سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله دون يدو غرغ الله فإن الله عزيز حكيم حقيقة الله عزيز مبواينا حكيمكم الله غنينا yan uwa musulmi kafin mu ci gaba da aya da za ta zo gaba akwai wani maudu'i da kamata ya yi ishara zuwa gare shi saboda yan akwai maudu'i cikin aya wani lokaci mai muhimmanci muna dan kawo shi wato nan da an ka ce idh yaqulul munafiquna za mu iya fitar fitar da wato maudu'i na munafikai munafikai waɗanda ba su yi imani ba to kaga idan kana sun kai maudu'i ka buga wato ka tattauna akan wani maudu'i na farko kana iya ɗauko kalimat ka yi ta'arifin ta lughatan wasu ilahan sannan ka dibi nau'uka na munafinci nawa akwai wato mataki mataki na munafinci sannan kuma ka bada tarihin abu in kana son ka san tarihin shi misali in ka sani yaya ne munafinci ya fara a duniya menene sifofin munafikai menene ayyukan munafikai musamman cikin alqur'ani da hadisai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam menene maganganun munafikai a cikin alqur'ani an gane ko menene cututtukan da munafinci yake haifarwa a cikin al'umma cututtuka hissiya da ma'anawiya waɗanda suka shafi jikin ɗan adam da wanda suka shafi zuciyar ɗan adam da imaninsa sannan kuma irin tasirin da munafici yake yi a cikin kowane fage na rayuwa fage na addini fage na jagoranci fage na tafiyar da ƙasashe fage a kaza a kaza irin yadda munafici yake cutar da 'yan ƙasa a cikin ƙasa da kuma wajen ƙasa da irin sharrin da munafiki yake iya wato shiryowa daga wajen ƙasa don ya ruguza ƙasashen shi sannan kuma ya za a yi a samu maganin munafinci to waɗannan duka kalmomi ne da nake son 'yan uwa wato su fahimce su amma ta'arifin munafici na farko sun ka ce asalin munafinci kalma ce wadda ta samo asali daga annafiqa nafiqa shine rame ne na wani na wani kwaron daji an gane ko da ake kira ko mu ce dabbar daji da ake kira wato alyarbu wasu na cewa kurege ne an gane ko ko kurege ko abin da ya kama da haka yana da hanya guda biyu wasu na kiransa dila amma sa'alab shine dila yarbu yana iya zaman towa dila ko kuma a ce kurege idan ya shigo cikin wannan hanya aka kore shi to yana da wata hanya can daban sai ka to ka tare nan ashe yayi harami mai hanya biyu sai fita ta nan daga nan aka samu shi to shi ma munafiki haka yake ya zo muku da wannan fuska sannan ya tafi da huska ta daban ina fata an fahimce ni wannan ta'arifin ta aluga kenan kuma nan munafiki ya samu asali amma munafiki a shari'a shine man yuzhirul iman wa yubtinul kufr mutumin da yake bayyana shi mumini ne amma sai ya ɓoye kafirci bai yi imani ba to wannan shine ta'arifin munafiki amma kuma anwa'uhu nau'in munafinci kala biyu ne a musulunci akwai munafincin da yake fitar da mutum daga cikin musulunci akwai munafincin da bai fitar da mutum daga cikin musulunci akwai annifaqul akbar shi da ake kira annifaq al-i'tiqadi sannan akwai annifaqul asghar shi ne annifaq wato ghayr al-i'tiqadi to idan muna son mu bambanta tsakankanin su dole sai mun yi bincike mun tantance dan kakkaje da an ce wani munafiki ne kace a'a ai wannan dan wutar jahannama ne don Allah ya ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nar ko fi darakil asfali minan nar aw sukra'u wa lan tajida lahum nasira hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yanzu ya zamu yi mu gane misalin munafincin kuma mu bambanta tsakanin munafinci babba da karami manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin hadisin abu huraira yake cewa ayatul munafiqi thalath alamomin munafiki guda uku ne idza hadatha kadhaba idan yayi magana zai yi ƙarya ma'ana mafi yawancin maganganun nan shi ƙarya ne wa idza wa'ada akhlafa idan yayi alƙawli zai saba mafi yawancin alƙawlin shi baya cika su wa idza tumira khan idan kuma aka bashi amana zai ci amana imam bukhari da muslim suka rubuta wannan hadisi to sai akwai hadisi na gaba hadisi na abdullahi ibn amr an gane ko shi ma daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa akwai sifofi guda hudu idan suka tabbata ga mutum to ya zan tataccen munafiki wa man kana fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'ha hatta yada'ha wanda kuma yake da ɗaya daga cikin su an gane ko ma'ana to yana tare da hasla ɗabi'a kenan ta munafici hatta ya da sai ya barta sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa yace idan atumina khan idan aka bashi amana zai ce amana wa idza haddatha kadhab nan haddatha idan yayi magana yayi bayani kadhaba zai yi ƙarya ma'ana mafi yawancin lokaci wa idza ahada ghadar idan kuma ya alƙawali an kan ghadar sai ya yaudara wa idza khasama fajar idan kuma ya jayayya fajara sai ya ketare iyaka wannan hadisi shi ma abin nan yana cikin sahihul bukhari yana cikin sahihul muslim to sai malamai suke cewa waɗanda abubuwa da aka faɗa kaba'irori ne to ya za a yi a ce kuma mutum ya zama to munafiki shi yasa sai malamai suka yi maganganu da dama waɗansu daga cikin malamai irin su imamun nawawi a cikin sharhi na da yamma sahih muslim yake cewa nan an siffanta wato ayyukan munafikai ne da musulmi suke aikatawa munafikai suke aikata wato ayyukan da masu imani suke aikatawa ne da suka yi kama da ayyukan munafikai sai aka kawo su waɗansu kuma daga cikin malamai suke cewa a'a nan ana maganar munafinci ne wanda bai kai ga fitar da mutum daga cikin musulunci ba to amma inda iskali ke da anka ce kana munafiqan khalisan ya zan tataccen munafiki a cikin wancan hadisi ya zamu yi da shi waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce a'a an ce munafiki ne lil inza shari'a tana tsira tana tsoratarwa ko alqur'ani na tsoratar da kai bari wanda bai yi aikin haji ba kafiri bane idan yana da dama amma sai Allah ya kira shi kafirci don saboda dan adam ya ji tsoro walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila ko hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allah ghaniyun 'anil alamin kaga wa man kafara nan yana da ce aikin haji wanda duk bai yi aikin haji ba to kaga ai malamai sun ce ba za a kafirtar da shi ba amma sai aka tsoratar da wannan kalima waɗansu kuma daga cikin malamai cikin maganganun da suka yi suka cewa a'a abinda ake nufi nan da waɗanga abubuwan munafiki ne tataccen munafiki wanda yake kafiri shine idza hadatha kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza atmina khana ma'ana ɗabi'a sace duk lokacin da zai aikata amma musulmi an yi ne don a tsoratar da su kada su aikata wannan to amma cewa cikin waɗanga hadisai munafiki wanda ya fita daga cikin musulunci ake nufi malamai sun da'afa wannan magana sai magana ta biyar waɗansu malamai suke cewa to abinda ake nufi wanda ya ci gaba da aikata waɗannan abubuwa musamman guda hudu da ya faɗa ya ce kana munafiqan khalisa ya ci gaba da aikata su bai daina ba to ana ganin yau da gobe yau da gobe zai iya kai ya fita daga cikin musulunci bai da labari Allah kai mu da tsari da waɗannan abubuwa to ƴan uwa musulmi kafin in ci gaba da bayani saboda wannan aya tana ga jan mu kwarai da gaske shine cewa anan ya ce ayatul munafiqi thalath alamomin munafiki guda uku ne wanga cikin hadisi yace akwai sifofi guda hudu na munafiki wani zai iya cewa to kai kaji a cikin hadisi na an ce uku can kuma an ce an ce hudu a'a nan da yace ayatul munafiqa thalath suna daga cikin ayoyin da ake gane munafiki guda uku bai ce bakin su bane bai ce ayatul munafiqa thalathun faqat ba sannan da yace arba'un man kunna fihi man kunna fihi kana munafiqan khalisa a cikin hadisin Abdullah ibn Amr ba ya ce ba su kadai bane a'a sifofin munafikai suna da yawa dan Qur'ani ya faɗe su hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun faɗi masu yawa daga cikin su dan haka kada ka zabura ka ce a'a abinda ake nufi bakin waɗannan hadisi yayi kuskure hadisi bai kuskure ba to yan uwa musulmi kafin mu karkare mun faɗi waɗansu abubuwa daga cikin abubuwan da ya kamata mu fahimta wani hadisi da yake zo daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da yake nuna cewa wato akthar munafiqi ummati akthar munafiqi ummati qurra'uha mafi yawancin munafiqan al'umman manzo sallallahu alaihi wa sallam qurra'uha za a same su makaranta to wannan hadisi ingantaccen hadisi ne amma yana da iskali ya za ce makaranta na farko waɗansu daga cikin malamai suka ce da an ka ce akthar munafiqi ummati wace al'umma ake nufi ya an ce al'umma umma ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kala biyu ce akwai ummatud da'wa akwai ummatul ijaba in an ce ummatu da'awa ita ce umma ta da'awa su ne waɗanda kafirai amma ba su karɓa ba ummatul ijaba waɗanda sun karɓa man manzo sallallahu alaihi wa sallam to tana yiwa munafikan da za a samu waɗanda za su nuna sun iya karanta alqur'ani kafirai ne amma su ce za su yi da'awa kina yana nuwa za a samu manya manyan munafikan al'umman manzo sallallahu alaihi wa sallam cikin makarantar da ke karanta alqur'ani kafirai kenan waɗanda za su yi iddi'a'in ilimi don yanzu kafirai suna zuwa suna karatu a jami'o'in musulmi bal ma suna gina jami'o'in musulunci a kasashen su amma da niyyar ruguza musulunci wannan wadansu malamai sun tafi akan nan munafiki ummati ummatul ijaba ake nuhi ba ummatul da'awa ba ummatul da'awa ake nuhi ba ummatul ijaba ba wadansu kuma sun kace a'a ummatul ijaba ake nufi mafi yawancin munafikai na al'ummar sa aksar munafiki ummati na ana nufin inda za a samu munafikai cikin kowane fanni ma'ana cikin makaranta na akwai munafikai cikin yan kasuwa akwai munafikai cikin al'umma manzo sallallahu alaihi wa sallam da ta imani da shi cikin al'umma kaza cikin al'umma kaza a samu munafikai to inda za a samu mafi yawancin munafikai cikin makaranta za a same su me yasa saboda su sun ka karanta sun ka san abin suka ki aiki da shi ko kuma za a samu munafikai sun karanta alqur'ani sun iya rubuta shi sun haddace amma sun ki neman ilimi amma kullum sai suna fassara alqur'ani ba daidai ba wannan ɗaya daga cikin abin da wadansu malamai suka ce kenan sannan wadansu suka ce nan munafiki ummati qurra'uha qurra shin ana nufin makaranta wanda za su karanta alkur'ani busan fassara shi ba su je su yi ta ƙarya ko ko qurra ana nufin irin kalima ta alqurra'u wadda a can da tana nufin masanin alkur'ani wanda ya iya karanta shi ya iya fassara shi sai zaman toto nan ne za a samu tatattun munafikai saboda su ne za su karanta aya kamar yanzu a wannan zamani da da yawa daga cikin waɗansu waɗanda suke iddia'in ilimi bayan sun karanta aya sun santa sai su take ta su fassara ta ba daidai ba musamman zamanin internet da tv da rediyo sai magana su ta yadu sai zamantu sun samu magoya baya sai zamantu su ne mafi girman munafici a cikin al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to da haka hadisi yana da buƙatar sharhi mai yawa yan uwa musulmi kan wani ji tsoron wannan hadisi ko ya ce hadisi ne da'ifi ba da'ifi bane amma ta fuskar fahimtarsa nan ne yake ake buƙatar ɗaliban ilimi su tashi su jajirci wallahu ta'ala alam to yan uwa musulmi a ƙarshe shine sifofin munafikai da ayyukansu da kuma wato cutar da munafici yake aika munafinci yana bata rayuwar shi wanda yake yi idan kuma ya bata rayuwar iyalinsa idan ba Allah ya musu tsari ba suka bi shi ya bata rayuwar zuri'arsa gaba ɗaya su ki albarka sannan kuma munafinci yana haifar da duk sharri a cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba abin da ke haifar da musiba da bala'i irin munafikai da munafinci munafiki kuma siffofin shi suna da yawa wannan dan lokaci ba zai ishe mu ba amma as-suwarul madaniya musamman surori na Madina sun kawo zancen munafikai daban-daban bal ma malamai suke cewa duk in ka ji an kawo zancen munafikai an gane ko sura ce madaniya domin a makka babu munafikai amma waɗansu malamai suka ce a'a wannan ka'ida tana buƙatar a yi mata kaidi wannan ka'ida tana bukata a yi mata kaidi wani irin kaidi za a yi mata a'a banda sura ɗaya akwai sura guda wadda take sura ce makkiya amma an kawo zancen munafakai a cikinta su ne suratul ankabut shi yasa an ka kawo ka'ida ana bukatar kaidi to wani ɗalibi ilimi zai iya cewa to ya aka yi hakan ga a'a akwai aya a cikin suratu wato al-ankabut inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين to waɗannan ayoyin da ake kawowa riwaya ce daga Ibn Abbas wadda ake ruwaitowa cewa waɗannan ayoyin sun kasance wato madaniya ne to malamai da sun ka dibi asar wannan da aka kawo daga ibnu abbas wanda imam al-bazzar ya fitar da shi an gane ko sannan ibnu jarir tabari shi ma ya fitar da shi da imam al-hayth wato da ibnu imam ibnu abi hatim imam al-haythami da yazo kan shi ya ce rawahu al-bazzar wa rijaluhu rijalus sahih an gane ko ghayra muhammad bin sharik wa huwa thiqa ma'ana dai tabbaci cewa wato malamai sun nuna cewa wannan asar na ibnu abbas da ya nuna cewa wannan ayoyin an gane ko da suka sabka suna matsayin ayoyi ne an gane ko madaniya ne amma a cikin sura makkiya ina fata an fahimta amma akwai riwaya da aka yi daga qatada da aka duba an kace riwaya ce da'ifiya da tace waɗannan ayoyin wato an sabkar da su a cikin mutanen da suke a mushrikai a garin makka sannan akwai riwaya ta imamu sha'bi an gane ko da an cewa ta sabka ne akan mutane na makka waɗanda sun ka aqarru bil islam sun tabbatar da zuwa musulunci amma ba su yi hijira ba wannan ita riwaya malamai sun da'afa ta ina fata an fice waɗannan su ne asar guda biyu sannan idan ka diba cikin mawsu'atul isti'ab fi bayanil asbab sun kawo riwaya daga imamu dhahhak cewa wa minan nasi man yaqulu amanna billah nazalat fi nasin minal munafiqina bi makkah ta sabka akan waɗansu munafikai da suke a makka waɗannan su ma sun da'afa wannan riwaya sannan har yanzu cikin wannan mausu'a sun kawo riwaya daga imamu suddi sannan suke cewa kana unasun minal mu'minina amanu wa hajaru falahiqahum abu sufyan faraddahum ila makka suna nuna cewa makkiya ce amma wannan riwaya da aka kawo daga ibnu abbas sai ta nuna cewa a'a madaniya ce to ita sanadinta ya inganta amma waɗannan riwayoyin guda hudu ni kawo suna nuna cewa ba su inganta ba an tabbatar da sanadin su inganta ba sannan balma daga cikin abin da suke karawa suke cewa to abin da yake nuna cewa ana yin istisna'in ta an gane ko suka ce innal athara alladhi taqumu bihi hujja huwa atharu awwal huwa atharu al-awwal an ibn abbas والذي يدل على أن قوله ومن الناس من يقول آمنا بالله إنما نزل بالمدينة an ka ce wa annahu mustafnan min makiyyati sura an fitar da shi don mi walidhalika fal aya wallahu alam madaniya li sihhati ma warada fi sababi nuzuliha to wannan ana son cewa dalibin ilimi ya san ayoyin da an ka tantance ba dole bane don sura dan tana makiyya dukkan ta makiyya ne a'a ana iya samun ayoyi makiyya a cikin sura madaniya domin surorin tauƙifi ne a ce a ɗauki aya kaza a sanya ta wuri kaza wannan akwai sabka alƙur'ani akwai jeranta ayoyin alƙur'ani a cikin alƙur'ani a tartibun nuzuli da a tartibul mushafi to wannan ya nuna cewa wannan aya ta sabka me ta sabka a madina saboda asarkin da an ka samu na ibnu abbas amma kuma ayoyin da da suke nuna cewa wasu sanar insani bai walidai husna waɗanda ake cewa waɗannan sun sabka ne a makka haithu ruya an sa'ad ibn abi waqas annahu nazala fi ayatin min alqur'ani qala halafat ummi wato lalle suna nuna cewa waɗannan ayo sai da insa da su sun sabka ne a ina sun sabka a makka ba a madina ba kina waɗannan ayo suka ɗi za a fitar domin sa'ad ibn abi waqas ya ce wannan aya ta sabka ne a gare shi lokacin da mamashi ta rantsi ba za ta ci abinci ba hatta ce za ta zauna hatta mutu a aibanta shi shi ko ce mata idan dai za ta zama ba za ta ci abinci ba sai dai ta mutu amma shi dai ba zai saba ba to kaga wannan asarkin kuma ya tabbata cikin sahih muslim sai zaman to kenan cewa da farkon ayatun daga alif lam mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna hum la yuftanun har zuwa wasainal insana biwalidayhi dukkan shi madaniya ne wannan bai inganta ba amma wannan ayar ita dai wadda minan nasi man yaqulu amanna billahi fa idza udhiya fillah ya tabbata daga ibnu abbas hibrul umma cewa aya ce madaniya idan kana son ka samu karatu kan wannan zan baka littattafai guda biyu da ya kamata ka yi aiki da su na farko kadiba wato abin da ake kira almakki wal madaniyu fil qur'an al karim dirasa dirasatun ta'siliyatun naqdiyatun lisuwari wal ayati min awwal surati al isra an gane ko min awwal al qur'an ila nihayati surati al isra ta'lif na abdul razzaq husayn ahmad in ka samu wannan ka samu izu 30 sai kaga kowace sura sabanin da aka yi akanta da kuma wato hujjoji da dalilai ba wai kawai shafi faɗi ba littafi na biyu sai ka samu almakiyu wal madaniyu min as-suwari wal ayati min awwali suratil kahfi ila akhir suratin nas i'dad na dr muhammad bin abdul aziz bin abdullah al-falih to kaga wannan zai taimaka maka sai ka samu ka'idodin da sanadin riwayar da yadda an kai aljam'u sannan kuma kai naqadi sanadan wa matnan ka duba ka gani ina fatan an fahimci ni wannan abu ne wanda yake na da mai kyau shi yasa ɗaya daga cikin malaman ulumul qur'an da tafsiri da ake kira ustadu dr musaidu tayyar a cikin at-tahrir fi ulumul qur'an yake cewa irin wuraren da imam suyuti ya ka babubuka galibi ya kawo su mukhtasara ne sai ya ce maka al-makki wal madani ya kawo ya ce maka wani ya rubuta littafi wani ya rubuta littafi amma a bishi din wato tun daga farko har karshe a kawo riwaya a tantance wani lokaci ana samun wato karamcin tabbatar da wannan sai zaman to bincike ne ya dace mu dauki kowace mas'ala ta usulul tafsir ko ta usulul fiqh ko ta fiqh ko cikin ulumul qur'an mu bita mu tantance ta mu yi bincike mai zurfi akan ta to kaga waɗannan akan qadiyya biyu sai da an rubuta littattafai guda biyu kuma na gaya maka su sai ka je ka neme su duk inda ka tafsiri ka diba ka gani in magana ta inganta ko bata inganta ba ba wai shaci faɗi ba karamin munafikai suna da yawa a cikin alqur'ani sifofin munafikai suna da yawa a cikin alqur'ani wato amma ana gane munafikai ne wajen lokacin da ake buƙatar abin nan wajen ake lokacin da ake buƙatar su taimaka su cikin addini za su taimaka ko ba za su taimaka ba yan uwa bayani kan munafikai kai yana da yawa kuma za mu iya haƙuri mu bar shi har zuwa gaba in Allah ya samu cin wasu ayoyi da su magana ba kan munafikai mu dan tabo daga cikin sifofinsu da maganganun su da alkur'ani ya faɗa ko kuma idan Allah ya kai mu a cikin suratul suratul tauba sura ce madaniya za ta zo ta yi bayanin munafikai nan ma muna iya kawo bayani akan su wallahu ta'ala alam Allah mu ji aya ta gaba
ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق
an kashe Allah subhanahu wa ta'ala bari mu ɗauka cikin jirare ne cewa lautara da ka gani ya Muhammad ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam an gane ko idh yatawaffa mai jalali ne ce bil ya'i wat ta'i kina ana cewa idh yatawaffa alladhina kafaru al mala'ika kuma ana cewa idh tatawaffa alladhina idh tatawaffa alladhina kafaru al mala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum shi ma haka ya kawo su ba tare da ya danganta qira'a ba amma idan muka duba إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة إتشي قراءة جمهور إذ تتوفى الذين كفروا الملائكة إتشي قراءة ابن عامر أتكن القراء العشرة وتو القراءات العشرة المتواترة إذ يتوفى الذين كفروا لوكتين دي كي كشا كافر ري الملائكة ملائكو كي نسو كي أوكر رنسو يضربون يتي حالني حالني كي ندى ملائكو حال ملائكو سنا بغن وجوههم فسكو كنسو وأدبارهم دكما باينسو بمقا بمقامع بمق... بمقامع من حديد ولهم مقامع من حديد داتو كلا كذا متيوا كو سندونا na wuta na karfe afwan wa yaquluna lahum suna ce da su zuqu azabal hariq ku dandana azaba wadda take wato ta wuta kenan ta kuna ai annara wuta wa jawabu law jawabin law an shafe shi la ra'aita amran aziman da kaga al'amari mai girma to wannan shine abinda malam mai jalalin ya kawo a gurguje to anan idan muka dawo zuwa ga bayani kan aya walau tara da ka gani ya ce ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ko walau tara da ka gani kai wanda bayanin na alkur'ani ya isa zuwa gare ka ina fata an fahimce ni idh yatawaffa alladhina kafaru almalaika ko idh tatawaffa alladhina kafaru almalaika mun ce idh yatawaffa ita ce qira'a ta jamhur idh tatawaffa nan kuma qira'a ce ta ibnu amir to ga qira'a ta ibnu amir babu matsala domin almala'ikatu shine fa'ili tatawaffa dan ayi mishi ta'un dama da ta'un yake muannas ne amma da an ka ce idh yatawaffa alladhina kafaru almala'ikatu to ainan mala'ikatu muannas ne tunda yana da ta'un kuma an ka kama ya'un sai sun ka ce to babu matsala dama muannas ne sannan kuma an yi alfaslu an raba shi sannan kuma mu'annas ne ba haƙiƙi ba majazi ne domin mala'ika ba a sifanta su da mata kuma ba a sifanta su da ɗiya maza an gane ko waje alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahmani inatha ashahidu khalqahum ko a ushidu khalqahum satuktabu shahadatuhum yasalun ba a sifanta su da cewa su maza ne ko mata da haka dai a takaice muannas ne ba haƙiƙi ba na lughari shi yasa to an kai kuma fasl tsakanin alfa'il da alfi'il shi yasa sai an ka ce walau tara iz yatawaffa alladhina kafaru almala'ika lokacin da kafirai mala'iku suke daukar ran kafirai anan muna da maganganu daban-daban shine malamai suke cewa an ce idh yatawaffa alladhina kafaru almala'ika waɗansu daga cikin malamai sun kace to almala'ikatu shine fa'ili ma'ana su ne suke karɓar rai waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce a'a fa'ilin shine Allah subhanahu wa ta'ala kenan walau tara idh yatawaffa Allahu alladhina kafaru Allah yake karɓar ran kafirai amma sai an ka ce almala'ikatu yadribuna wujuhahum kenan almala'ikatu shine mubtada yadribuna shine khabar kenan wal mala'ikatu an shafe wawun ne wal mala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum mala'iku suna nan suna suna bugun fuskokin su suna bugun bayan su wadansu malamai sun tafi akan wannan to amma idan mun ka fassara da wannan sai zaman to kenan Allah ne shi yake karɓar rai akan wannan fassara mala'iku kuma su ne suke bugun fuskokin su waɗansu kuma daga cikin malamai sun tafi cewa a'a mala'iku su ne fa'ili idan mun ka ce to su mala'iku su ne fa'ili to yadribuna wujuhahum waɗansu sun ce to nan mala'ikun su suke bugun fuskar su dan an ce Allah ya ce idh yuhi rabbuka ila mala'ikati anni ma'akum fathabbitu alladhina amanu sa'ulqi fi qulubi alladhina kafaru ru'b fadribu fawqa al'anaq wadribu minhum kull banan to shikenan waɗansu suka ce to mala'ikun ne an kai ma umarni waɗansu suka ce a'a in mun ce mala'iku shine fa'ili ba shine mubtada ba to yadribuna wujuhahum wa adbarahum yana iya komawa zuwa ga mala'iku yana iya komawa zuwa ga mi yana iya komawa zuwa ga masu imani domin masu imani su ma an umurce su da su yaki su bugi wato abin nan huskokin kafirai da abin nan nasu dan Allah ya ce hatta idza athkhantumuhum fa darbar riqabi mu'minai ma da musulmi an umurce su da su bugi wuyoyin su kuma su kashe kafirai dan haka wadansu malamai sun tafi cewa nan yadribuna wujuhahum mu'minai ake nufi to amma idan muka ɗauka zance mafi dacewa da siyakin alkur'ani shine yadribu na wujuhahum mala'iku su ne suke bugun fuskokin kafirai suke bugun bayansu to amma ana ganin su abu ne wanda ba a gani gakka ka ce dole sai ka bincika ka gani amari na na gaibi shi yasa wani zai ce to ai shi ya ga ya ta america ya ta ina ya ta ina ya iske kafirai wanda ba su sallah amma ya ta ganin suna mutuwa an bai gana bugun fuskokin su ba a waye gaya maka cewa an ce maka dole sai ka bincika ka gani al'amari na na gaibi kai dai kai kan makanka in kana son kaga irin wannan in kana so to kamar sallah in musulmi kace kaga ikon Allah lokacin da zaka mutuwa ka gani ana bugun huskar mutum ko ba a bugu wal iyadu billah wannan kuma ba na umurci mutum da shi bar sallah idan kafiri ba kan wani mai fassara wannan aya akan haka to kafin mu je gaba akwai mas'ala nan Allah subhanahu wataala in mun ka dauki cewa ba mu kaddara fa'ili ba mun ka ce mala'iku su ne suke karbar rayukan kafirai an gane ko sannan kuma wani wuri Allah subhanahu wataala sai ce to shine ke karbar rai الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ألا تشيكي كربري نمكم أنت ملائكو إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم كونا ما بعلم بما أكوي إن الله سبحانه وتعالى كمنا ملائكو شيكر بري حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون wani wuri kuma a cikin suratul sajda sai Allah ce mala'ikin mutuwa shi ke karɓar rai qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un to ya zamu yi da wannan can an ce mala'iku ne nan an ce kuma Allah ne nan kuma an ce mala'ikin mutuwa ne to shi yasa dole sai mun tashi tsaye wajen fahimtar nasoshi malamai suka ce inda an ka ce Allah shi yake karɓar rai tabbas Allah shi yake karɓar rai don bai yiwuwa wata rayuwa ta mutu in ba da izinin Allah ba wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala inda an ka ce mala'ikin mutuwa yake ɗaukar rai tabbas mala'ikin mutuwa shugaban ɗaukar mutuwa guda ne shi Allah ya wakilta da wannan to wani zai ce a to in mutum mala'iki guda ne ya za a yi rarraba a lokaci guda ya je ɗauki rayuka tunda in an ce yana da mataimaka su suna iya rarrabuwa to shi ya zai yi sai mu ce to idan ɗan adam ya yi tv TV nan tana iya mutum guda ya magana a ganshi a cikin miliyoyin gidaje ya za a yi a ce Allah da ya ba dan adam irin wannan tunani ya kasa yin halittar da za ta iya rarraba a wurare dubbai a ganita a lokaci guda to inda an ka ce kuma mala'iku ne suke karɓar rai shi mala'ikin yana da masu taimaka mishi hatta idza jaa ahadakum al-maut tawaffatu rusuluna wa hum la yufarritun dan haka babu cin karo a cikin ayoyin alqur'ani in baka fahimta baka koma malamai su ma bayani in ba haka ba masu ɗaukar tradiction kin nan ita kadai zalla translation su ce za su gane shari'a akwai hatsari fa kuma ɗalibin ilimi wanda larabci kawai yake ji bai san nasoshi ba bai san ka'idodin usulul tafsir ba bai san ka'idodin usulul fiqh ba bai san ka'idodin usulul hadith ba ko qawaidut tahdith bai san ka'idu alqawaidul fiqhiyya ba bai san alqawaidul lughawiyya ba yace ya zabura ya fassara ayoyi zai hu abka banna mai yawa a cikin addinin musulunci Allah kai mu sani walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru almalaika da kaga lokacin da kafirai suke abinda suke karbar rayukan mala'iku suke karbar ran kafirai yadribuna wujuhahum suna bugun fuskokin su wa adbarahum da bayan su jam'in ad-dubur wa dhuqu azab al-hariq suna ce musu ku dandana wato azab al-hariq azaba wato wadda take ta kuna malaman tafsiri sun yi maganganu akan nan wani lokaci ne ake ce musu ku dandana azaba wato ta al-hariq shine ta kuna wadan suka ce to lokacin da ake bugun fuskokin su daban lokacin da ake cewa su dandana na azaba shine ranar tashin alkiyama in sun tashi waɗansu kuma suka ce a'a wa zuku azabal hariq nan yana da alaka ne da mutanen yakin badar kawai ma'ana kafirran da suka je yakin badar su kadai ne aka ce wa zuku azabal hariq a wato aka zo da kulake na wuta aka buga musu ina fata an fahimci ni amma ba yana da alaka ne da waɗansu ba waɗansu malamai suka ce a'a duk kafiri idan za a karɓi ran shi ana iya a zo mishi da waɗannan kulake a buge shi waɗansu kuma suka ce a'a a cikin kabari ne za a ce musu wa zuqu azabal hariq ko dan dana azaba ta kuna don can akwai wuta waɗansu suka ce wa zuqu azabal hariq shine lokacin da an ka tashi a kiyama amma babu matsala wannan abin ba yana da alaka ne da kafirai na makka ba su kadai a'a yana da alaka ne da dukkan kafirai idan suka zo mutuwa Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin alkur'ani mai girma wannan zai shafe su a ranar tashin alkiyama ina fata an fahimce ni Allah subhanahu wataala yake cewa innal ladhina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an inna mastadallahum ash-shaytanu bi ba'd bi ba'd ma kasabu ko ba haka ba الله سبحانه وتعالى كيتوا ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم ان الله آه ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق ان غاني كو واتو سو كافري Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cewa lokacin da mala'iku za su zo karɓar rayukansu an gane ko innal ladhina taddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahum al-huda ash-shaytanu sawwala lahum a cikin suratul qital ko suratul muhammad ko wa amla lahum ko wa umli lahum a qira'ata imam abu amr wa umli lahum sai an kai musu jinkiri amma ba a faɗi waye jinkiri ba wa umli lahum nan ina musu jinkiri ni Allah kenan wa amla lahum shaytan ne musu daurin ta'ala a qira'ata yaqub an gane ko shi imamu yaqub shi ya karanta wa umli lahum sai zaman to kamar matsayin fi'ili mudari'i ne umli ina ga ci ga yi musu wato talala amma wa umli lahum an yi musu talala wa amla lahum shaytan ne ya musu imla'i ma'ana ya musu talala har sun ka fada qira'a ta jamhur sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa zalika bi annahum ittaba'u ma askhata Allah wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum wa umli lahum sai Allah ya ce abin nan zalika bi annahum ittaba'u ma askhata Allah abin da yasa an kai musu wannan ittaba'u ma askhata Allah sun bi abin da ya fusatar da Allah subhanahu wata'ala ashe duk wanda ya bi abin da zai fusatar da Allah subhanahu wata'ala wa karihu ridwanahu wanda ya kyamaci abin da Allah yake so na umurni da shari'a to wannan azaba Allah subhanahu wata'ala za ta same shi to da haka ashe cewa bakin mutanen yakin badar ne ɗaya da dukan fuskokinsu da bayansu wannan magana tana da rauni amma wa zuku azabal hariq anan cikin anfal an ce wa zuku azabal hariq amma a can cikin suratul anfal ba a ce wa zuku azabal hariq ba ku da azaba amma kiyasin kafiri da kafiri abu ne wanda yake guda babu matsala malam mu karanta wannan aya dole ke wannan aya dole sai mun dawo kan tagobin Allah ya kai mu na rai zalika ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد zalika malamai sun ce wanto wancan kamar yadda shi mai jalal ya kawo ce at-ta'dhib wannan azabtarwa da an kai masu kafirai kenan bima qaddamat aydikum saboda abinda wato hannayenku sun ka aikata an gane ko wato azabar da an kai bima qaddamat aydikum saboda abinda hannayenku sun ka aikata abbara biha duna ghairiha li anna akthara al-af'ali tuzawalu biha yace abbara biha an yi ta'abiri an ce aidi kuma hannayenku kadai duna ghairiha ba a ce gaba ɗayanku ba kun ka aikata zalika bima qaddamtum sai an ka ce bima qaddamat aidikum yace li anna akthara al-af'al li anna akthara al-af'al domin mafi yawancin ayyuka tuzawalu biha ana aikata su ne da hannaye shi yasa sai an ka ce hannayenku amma ana nufin dan adam gaba ɗaya waɗansu kuma suka ce a'a na an ce hannaye amma ana nufin ɗan adam gaba ɗaya wato utliqal juz'u wa urida bihi kullu a ilimin balaga wa anna allaha laysa bi dhallamin lil abid allah bai kasance ba dhallamin mai zalunci lil abidi wato gabayi bi zulmin kenan ba ma abucin zalunci bane lil abidi gabayin sa fa yu'adhibuhum bi ghairi dhanbin har sai ya yi musu azaba ba tare da sun yi laifi ba a'a in sun kai in sun kai laifi Allah zai gafarta musu in kuma sun doge sun kake tuba har sai lokacin da Allah ya ga damar kama su sai ya kama su Allah ba azzalumi bane ba zai zalunci kowa ba to wannan shi ne abin da ya sauka cikin lokacin yan uwa musulmi saboda ayoyin su na dauke da wannan musu bayanai masu muhimmanci ba mu samu damar gabatar da su ba sai dai gobe in Allah ya kai mu da rai za mu tashi akan wannan aya walau tara id yatawaffal ladina kafaru al malaikatu da iznin Allah sai mu dora karatun mu dan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada ibada wanda muke kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh